اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق العاصم الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رفقة الشيخ الدولي لنا بهذا المحضر والتعف في كنبرة تأتي لنا بالصدر ونجي سفوتينا حدثا تجد ما قال الله صلى الله عليه وسلم وكما حالا ينشي أركعتا أن الله يجيش من أقل صلى الله عليه وسلم san kuma kan nuna asalin shi da kuma jama'ar da Allah ya halice shi a cikin su. Fasulun fasali, wa amma sharafu da sabi, amma ɗaukakar nasaba ta shi da dangane shi, wa karamu baladihi da girman daraja na garin da Allah ya aka haife shi a ciki. Wa man shehi da inda ya tashi, shi ne karamu man shehi girma da ɗaukaka da inda ya tashi sallallahu alaihi wasallam amma la ya tabi la ya kamata da dinin alaihi wala bayani mushkilin wala khatiyin minhu to abu ne wanda yake baya buƙatar tsaye da dalili a kan shi da ba kaga ya magana sharaf ya yi magana karam girma da ɗaukaka na nasarar shi da kuma garin da yake inda ya tashi ya ce abin da wanda ba bukata sai an kafa dalili gare shi ko bayanin wani abu mai rikici don ba abin da aka rikici kuma ba wani abin da ya koyu gare shi ba da a ce sai an yi hakilan tsaye da hujja fa innahu nukumatu bani hashim wanda Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsalakakakken tataccen banu hashim kowa ya san darajar banu hashim to shi an zaɓaɓɓe tataccen zaɓaɓɓe a cikin banu hashim wato hasu har girma su babu mai girma kamata a cikin su sallallahu alaihi wasallam wasu lalata ƙwarashin kuma shi ne tatacce wato kamar duk a tattara ƙwarashawa a tace a tace a tace to su lalata shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam har yau dai waje zaɓaɓɓe tataccen maɗaukaki cikin ƙunshawa wasa ha kuma shi ne wanda yake abun zaɓi wato tantagariyar makwarai shi kuma tantagariyar wanda yake cikin baro a shi wanda bai da wasu yake wa a sharafin harabi kuma shi ne mafi ɗaukakar larabawa gaba ɗaya وعزهم نفرا وشين مبي جرمان سجماعة من قبل أبيه وأمه توجن لنجن معي ينشي معي ينشي تبيا يقوى توقك cikin su kuma sun yi kowa ɗauka cikin dangin sallallahu alaihi wasallam wa min ahadi makkata haka nan yana daga cikin mutanen makka kuma shi ne mafi ɗaukakar su ita makka min akalar biladin lahi alal lahi ta ce mafi girma ko tana daga mafi girman garuruwan Allah da Allah Allah zai taki nan duniya babu inda ga ya dace ya taki in ba makka ba haka ya isa a ga wani yaro mai zuri daga magan kwanai ya ce za ya makka ne ɗakin Allah. To yaro ya sai mun ce ɗakin baba ana ganin baba. Ce baba yana zuwa wurin Allah. Baba yana zuwa wurin Allah wasa wasa ya ce bai zuwa da shi wasa wasa yaro ya ta kuka abu har ya zama rashin lafiya. Shi shi ma da ka tai da shi da dai ba ni lura ba ce. Ka tai da shi ya ce to shi da kai za jiki ya sauki an ka tai da shi. Shi na za shi. Ɗakin Allah amma wurin Allah za ko da aka shiga makka za a takin Allah yaro shida za a wurin Allah ana zuwa na ganin ka'aba a cikin ɗakin Allah ai da ya yi nishi ya faɗi sai ya mutu ya je wurin wa kaga ashe duk inda adda cewa nan wurin na a ɗakin Allah kuma nan sai za ka diba kai sallah Allah shi da ita duk ganin ku masallaci in kyaula sai ba sai daidai da ka'aba ba ai ba ruwan Allah da sallah ba masallaci kake ba masallaci ya zama masallaci dan ya daidai da ɗakin da hannun cikin makka shi yasa haga in za a jami sai ma kare na da neman wayo ka zo kana kallo yana kallon kuna sallah ka ɗakin tsakiya ko ya dibi gabas ka dibi yamma duk ɗaki na tsakiyo ba shi ya rera waro ba na diman da da tsakiya can kuka na kallon ido na kallon naka saboda kun sa ɗakin Allah tsakiya to ka ga da akwai wani gari da ake girma kamar makka da can Allah zai fi ɗaki to shi ne mafi girman garuruwan Allah ga Allah wa ala ibadi ko shi ne mafi girman garuruwan Allah ga bayan Allah babu kamar sallah cikin ibada to ko masallaci aka yi dan ya fuskanci ɗakin Allah wanda ake nan wanda a cikin garin Makka. حدثنا قادر القذاتي وسلم بن محمد الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي ابو الوليد سليمان بن خلف قال حدثنا ابو ذر عبد بن احمد حدثنا ابو محمد السرقسي وابو اسحاق وأبو الحيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر سوء كتي أن رسول أبو هريرة ياتي حقيقة الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي بئست من خير القرون بني آدم أن تدني ko an hito da ni ko an aiko ni ko an zaɓe ni daga biyayyen zamanin banu adam babu zamani cikin zamunan banu adam wanda ya daraja zamanin da Allah ya aiko ni a cikin duniya karnan fa karnan zamani bayan zamani ta kuntu min kuruni da ki kuntu Allah na zaɓe yana zaɓe yana zaɓe har ya zaɓe zamanin da na fito cikin shi a duniya sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya zaɓe zamanin shi ya zaɓe garin shi ya zaɓe jama'ar shi ya zaɓe iyayen shi ya zaɓe shi daga zaɓaɓɓi ana iya ana iya da iyalin da iyalin da iyalin sallallahu alaihi wasallam وعن واصلة بن الحق قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل ياتي إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ألا تكن إسماعيل ألا يعدى إسماعيل تكن تيم النبي إبراهيم kaga shi annabi Ibrahim shi ne kuma annabawa ba kuma shi ne Khalilur Rahman ha وعن العباس رضي الله عنه قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله خلق الخلق ألا يا حديثي حديثا فاجعلني من خيرهم يفعني نيني من أقول من الابتدائية أقول من تبياني من خيرهم وتبياني أي min khairin daga cikin mafi biyuwa in ka ce min daga ciki kama min khairin fiyayyen su ba wai zabuwa a daga aka ɗebo wajen ne min khairin karni ne fiyayyen su min khairin karnihim daga fiyayyen zamanin su sun ma ta khairar kaba'ila sannan ya zaɓi kabilu wajen alani min khairin ibn ya sa daga mafificiyar kabila sun mata hayar rubutu cikin ƙabilar da mafi bica ya zaɓi gidaje wajen ala nemin da hayar rubutu ya sani daga cikin mafi bicin gidajensu ka gaba gini aka ne mutanen gida aka ne ba ana hayar ni ne mafi bici su nafsan wurin nafsu ina wa khairuhu ne mafificin su baitan wurin jama'a dangi ne shine asali wa an ba su sun hatta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tafa mulad Ibrahim Isma'il Allah ya zaɓi Isma'il daga cikin iyan annabi Ibrahim Khalilur Rahman واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة daga cikin ɗiyan annabi Isma'ila sai zaɓi bani kinanata wasu tabarin bani kinanata ƙureshi cikin bani kinanata sai zaɓi ƙureshawa wasu tabarin ƙureshi bani hashi cikin ƙureshawa kuma sai zaɓi bani hashi wasu tabarin min bani hashi ya zaɓe ne daga cikin bani hashi قال الترمذي إمام الترمذي يقول وهذا حديث صحيح وانا حديثي حديث ينبغي وفي حديث يرسلون حديث كما عن ابن عمر رضي الله عنه رواه الطبري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ألا بالجنة بواية اختار خلقه يا ذات حديث fakatara minhum bani adam daga cikin halittar shi sai zaɓi ɗiyan adam su ne mutane kaga cikin halitta dole ba ɗan adam ba ai adimi ne ga ɗiyan adam tun daga mala'iku ko har komi hatta ruwa da iska da komi suna hidima ne ga mutum sun makasara bani adama sannan kuma sai ya zaɓi cikin bani adam fakatara minhum arab sai ya zaɓi larabawa daga cikin banu adam sun mafatarar arab sannan kuma sai ya zaɓi cikin larabawa ba a tara min ƙwarai ya zaɓi ƙwarai shawa daga cikin larabawa sun mafatarar ƙwarai sannan sai ya zaɓi cikin ƙwarai shawa ba a tara min bani hashi ya zaɓi bani hashi a cikinsu sun mafatarar bani hashi sannan sai ya zaɓe cikin banu hashimin ba a tara ni min ya zaɓe ni daga cikinsu walam azal khiyaran min khiyarin ban gushe ba ina zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe ala ku saurara ku ji man a haɓɓal araba duk wanda ya so ƙabilan larabawa da zo ku bi a haɓɓal saboda tsona ne ya so su ومن أبغض العرب وذيك العرب فبفقدين أبغض كينا ليستطيع نعم صلاة الظل والعربة أولهم العربة ثابت لكم من جيش ورحمة الله تعالى وعن ابن عباس عنكر ولد عبد الله بن عباس أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحه نورا روحي شيء يا زمو حسكي كنت كنزا لأنا غربة فهمت أنا غربة فخلقت خلقت من نوري تعرفت إليه بعلم حسكا لن يا زما بين يدي الله تعالى زمان الله تعالى قبل أن يخلق آدم ثم الله بهذا النبي آدم وآدم bi alfai amin da shekara biyu ya tsaya bisa durzari karbo hasken nan na hasana tasiri su sabuwar mala'ikatu fi tasbihi mala'iku suna tasbihi da tasbihin hasken falama alaƙallahu adama da allah ya halicci annabi adam alƙa zalikan nura fi sulbi sai ya sa hasken nan cikin sassan annabi adam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عندي صلى الله عليه وسلم وأبقني الله إلى الأرض في سلب آدم لأن سوكت لي كأسع إلى تكيس أصلا النبي آدم وجعلني في سلب نوح كما يسعى تكيس أصلا النبي نوح وقذف بي في سلب إبراهيم كما يسعى تكيس أصلا النبي إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى sannan daga nan Allah bai goshe ba ya nukulu yana ciratar da mimmin al'asulabi karimati daga tsatsa masu girma da ɗaukaka wal arhamin tsahirati صالحين ماتا مخصوص عليكي حتى أخرجني هيا بتني من أبوي لقواتا لأبانا لم يلتقيا على صفاء القبر مستقر مو أكل جنابا وكان wanda zai aibanta iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aibatacce mun gane shi da kai ne ya mutu cewa ga yadda an kai shi tun daga annabi adam ayyu zuwa hitowa ce tsakanin mahaifiya da mahaifin shi ta ce min al-aslabi kalimati wajen maza kenan wal arham zahira wajen mata to da haka ka koma ka ce za ka aibanta iyaye shi to rashin kunya har ta ɓaci ka zo ka ce za ka ci mutuncin mutum a shi ba komi sai dai uwa ta da uba ne za ka ci mutuncin su yin magana ka ce da kai nake ko da kai nake ina ina ganin ka amma ban maka magana ba ni da wani nake cewa mahaifiyarka da mahaifiyarka ya kai rashin kunya ta ɓaci haka rashin arziki ne kawai mutum ya ce zai yi gani gani da suka da iyayen masu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har da zaman cewa ba a yarda da hukuncin shari'a na duk wanda ya rena maza Allah ya mishi wulakanci hukunci ne ga shari'a a kashe shi ko ya tuba idan kai maganganun banza game da Allah subhanahu wa ta'ala a kamo a zartar da hukunci a zartar sai mutum ya tuba Allah ce ku rabu da shi da ku rabu da shi kaɗai ne ba ya tuba ba ku rabu da shi amma in mutum ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kamo shi ya ga bakin bindiga ya ce ya tuba i to ka tuba kai da Allah ba mu sani ba amma dai shi ko kashe ka sai mun kashe sai an kashe mutum ya hudu ba duk abin da zai yayi to amma dai a kashe shi ba mu ga gaba ɗan da sallallahu alaihi wasallam haka yadda ana hukunci an kai a halabe guda ai haka ba tsara amma mutum ya ga kuma har da rashin karatun irin wannan abubuwa na ashifa ba a san ganin manzo Allah ba sani amma da mutum zai hankali da abinci ne da abin sha ne da gida ne na zama da iyali komi nashi albarka addinin musulunci ne ya ce wa ta ga addinin musulunci ba za Allah to ko dan dai mutunci ba ka gode ma wanda an ka aiko da abun kirki ya kawo maka ai muna ganin nan da ma kiran ma wanda aka aiko shi kawo mana alheri na banza na duniya to wanda ya kawo maka addini sai ma ba magana ba wata Allah ba ce duk abun da kake da shi albarka musulunci aka ba har ma in kace hadisi bai inganta ba za a saurara maka ka yi kowa matsala murya wurin karatun ƙur'ani da wurin kutuba sauransu ko maganar gashi tun da ƙur'ani har zuwa ƙarshe magana ce da hali da tabbatarwa da ayyuka na annabi Muhammad to ko dan wannan shi ba ka ba ka gode mishi kace mutum ne ka baka mun yi ka girma kai ma ka zama ka bashi ko to aje mai musulunci dan shi yace maka akwai Allah sai ka samu naka Allah bari wanda Allah wanda Annabi Muhammad ya so da shi yace shi ya aiko shi ba za ka tashi sannan Qur'anin nan shi ya zo da abun shi yace Allah ya sauko mai da shi mutum da karan mai ɗaya kuke da shi ban mai Qur'ani da yake sai ka samu naka wurin wancan Allah shi ka kake ganin ita ba maganar malam malam Nasiru Sarmai Allah ba shi lafiya yace da mu da su ba ha addini guda muke ba asali kuma ba Allah guda ba kuma ba fa annabi guda ba kuma ya kawo hujja ya ce dalili suna su Allah sama ɗaya yake na mai ɗaya mu kuna mu Allah ko ina akwai shi haka ba guda ba ne saboda Allah na sama ɗaya yake mu kuna mu ko ina akwai shi haka ba Allah guda muka bauta ba ya ce sannan wanda ya kawo mana addini suna sun ka haɗa muna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma nasu Muhammadu aka ce to amma muna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yace ya yi ne ya fi kowa ta ya yi ubana ya fi uban wani kowa ne sallallahu alaihi wasallam to su ko nasu Muhammadu ce dan agajin nan ma ya fi shi amfani to kaga ba Muhammadu guda bane muna musallallahu alaihi wasallam da haka ba addinin mu guda ba shi sa za a kira da mace gidan rediyo za a fara azumi mai mukabala da wani mai irin wanda za a yi da ce o to ai wannan ai ba addinin ba guda ba in gidan talabijin a halar da ce kwarai ko wallahi a abin hura ce wallahi a musulmi ce a to ban ce haka da amma dai ni ta ga dai ba Allah mu guda ba ko ba annabin mu guda ba to ya za a ce addini in mun ce gidan talabijin shin nawa addinin za mu yi magana ko ko nashi addini ya an zo wurin magana Allah nawa Allah ko ko nashi ya zo wurin magana ma'aiki shin nawa ma'aikin ko nashi ya ka ni ba ni zuwa gaban talabijin mu kama jayayya ban masa abin da muka yi ba eh magana in na yi shuru na gaskata shi in na ce sa yi jayayya a ce hasala ta nake da ka wallahi ba muqabal ba muqabala ba wallahi ba ni jawabi da shi a kan addini sai ɗan kan wani abu amma ko kirista za ka kirawo ka kirawo dan shi na shi annabi annabi isa ne da sauransu Allah na ya ce uku ne ko duni ko nawa ne sai mai magana ya yarda da nau duk abin da ce ya yarda amma garan ya ko zo Allah ya jarrabe shi cewa sai mun zo min ce wallahi ban zama in magana da shi kan addini dan ban san addini da magana ba addini mu guda ba to da yan matsaji da har gida ya turo yaro ya yi ta ka gani ka je ka ga mai gidan ka yanzu in muka zo ko da ba a yi tambaya ba ba za ta zaɓi shugabannin mu da uwayen mu shi zai sanya da sai ya zo a yi wata magana dan ya zaɓi shi za ta zaɓi Allah ta'ala to ya zo in yi shiru da haka nan wallahi ba wallahi ba shi kenan suka sake wani to ilaiko da aka ce na san an ja kunnen shi shi wancan an gama muhadara lafiya da an yi sa ashe an shiryo tambaya ta cin mutuncin wani mutum da zai lafiya kawai sai ga takardun tambaya sai ga ya tambaya sai koyar kadan mashihu to shi manajan dama tun an an fadakar da shi sai ya maza ya ce a sai a sa ya goshe Ibrahim sai an ka sa ya goshe Ibrahim an ka ta mutunci ba a da haka ya kamata lallai karatu a shifa da sauran abin da zai gaya mafi girman ma'aika wajibi ne al'insanu aduwa ma jahila mutum maki duk abin da jahila ne shi ka ga ce baro ga dodo na sai kama kuka dan da san dodo ba rashin sanin annabi muhammad sai sa har mutum ya tashi yana mai gani gani ya rena shi wanda dai in ka zo ka mashi cin mutunci Allah zai ce bari ka ne da shi bari rama maka maza Allah bai rama ba shi in yi inda za a za a za a rama sai dai Allah ya rama shi tabbata ya za a gida da duk asu Allah ya ce mutum shi ne ya ce ga shi Allah bai gushe ba na kira ta dalilin da tsatsa na maza masu girma da mahaifayen mata masu tsarki a tsaki masu tsarki har ya fidda ne daga uwaye na guda biyu uwaye na tun daga adamu har zuwa ga abdullahi ba su taɓa haɗuwa ba a kan zina wa shahadu bi sihhati hadha al-khabar shiru al-abbas al-mashhur fi majihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadda al-abbas yayi wannan mashhuriya cikin yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla hadu da fi zilali wa fi mustawli hasu sabr warq wa tahfi wal mawlidi to yana yana shaida da ingancin wannan hadisi wanda ba karanta sallallahu alaihi wasallam kuma shi da za mu rubuto karatu saboda in gode jiya in watan gode jiya tsaya yau inda gore da tsayi shi da tsaya in ya tabbata shi da tsaka kago je ga rabi lawat ga al'ada akan yi tahada bayan musiba da aka sai mu shiga cikin maulidin gaba ɗaya kuma har zuwa bayan maulidi insha Allah kuma ta lissafa ya cika da lissafi su to shi ke nan guda sai mai katama ko ya cika da mai katama Allah ya amfani mu da wani da ji kuma a karanta Allah wani gije kara mu san maza Allah da ahalin baiti da saka mu iya mu shi kullum da sai salatin fatiha صلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين